السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى يكاوم يوم ثلاثة يني نهدو أتكين النيد أكي قبات الدوانا دورة من البركة أتكين للتافع الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم بئست بالسيف بين يدي الساعة نع الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه يو أشرين دشدا لغة المحرم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو ليلة دري حدود أربعين دبيو كما يو شادير غوة ترى ميلادية دبو بيو دا أشرين Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci Allah ya taimake mu ya tsarkake mana zukatanmu ya yalwata mana kirazanmu ya kuma ba mu ikon fahimtar abin da muke karantawa kuma ya ba mu ikon aiki da shi kuma mu yi dan shi akwai tambayoyi guda biyu da aka rubuto aka ce a karanta su domin kokarin ba da amsarsu mai tambaya ta farko ya ce wai ma mal'alaƙatu bai na dajjali wa mukallafi bamuda to bamuda triangle kenan yake tambaya kansa da kuma dajjal to wasu masu rubutu da nazari ba na sosa suka dogara da su ba suna ganin cewa wai nan wajen a nan wajen dajjal yake da sheda sun yi rubuce-rubuce wasu an yi da turancin ingilishi wasu an yi da larabci akwai ma wasu da naga sun yi a hausa har ma ina jin a nan zariyar ma akwai wanda ya rubuta littafi akan wannan amma ba na sosa ba ne na shari'a suka tabbatar da wannan wani abu ne da aka kawo cewa gashi jirgi ya fada a wajen da aka ɗauko black box a sundukul aswad na jirgin an ji bayanan da ake yi masu tukin jirgin da injiniyoyin ga abin da suke faɗi aka gina wannan ka'ida a kai so da aka wannan ba a ɗora ma musulmi sai bincike akan wannan ya gano ko me ba a cikin dai hadithul jassasa an faɗa mana cewa dajjal yana nan a bahar sham to ba mu da triangle a bahar sham yake da sauran waɗannan tambayoyin da ɗan adam zai yi makansa ba kuma ma sai malami ya tambaya ba mai nazarin kimiyya zai iya yin tambayoyi a kansa so da haka wannan bayi da wata alaka da addini kai tsaye da mutum zai ba kanshi wahala abinda ake nema a gare mu shine ne yadda cewa dajjal yana cin amaratu sa'al kubra manzo Allah sama a hadisansa ingantattu ya magana kansa to mutum ya yadda cewa zai zo kuma manzo sama ya faɗi hanyoyin da za a bi domin a kubuta daga sharrin sa Allah subhanahu wataala ya tsare mu mai tambaya ta biyu yana cewa mal farqu bainal masih ad-dajjal wal masih ibn maryam hay alaqatuhuma kama kal alaqa abandan al farqu laysa bainahuma al farqu bainahuma kal farqi bain as-sama'i wal ard kaman bambancin da ke sama da ƙasa shi wancan an kira shi da al-masih ad-dajjal al-masih suka ce al-masih sifa ce ta mubalagha ko kuma as-sifa al-mushabbaha bismi al-fa'il ko kuma siga ce ta maf'ulun bihi amma ala wazni fa'il daga masaha yamsahu mashan saboda haka fa huwa mamsuhun sai suka ce mamsuhu ayi shay sai suka ce mamsuhul baraka sannan mamsuhu ihdal aynai an share masa idan sa daya an guba shi sannan kuma Allah ya sa shi bai da albarka an goye albarka daga rayuwar shi gabaki daya shi kuma ad-dajjal daga ad-dajlu ne abinda ake cewa addajlu shine alkadhib ƙarya so da ka addajjal na nufin alkazzab wato tantirin makaryaci shine addajjal me yasa aka kira shari'a ta kira shi da addajjal annabi sama ya faɗi sunan shi da addajjal saboda abubuwan da yake faɗa na ƙarya zai zo ce shi Allah kuma yana da wutarsa yana da aljannarsa kamar yadda ya tabbata a cin hadisai ingantattu amma da abin da yake faɗi ƙarya ne jannatuhu narullah wa naruhu jannatullah wutarsa aljanna ce aljannarsa kuma wuta ce shi ko almasih isa ibn maryam shi kuma sunansa almasih da aka sa masa shi ma malamai sun yi tattauna akai wasu suka ce daga siyaha ne daga siyaha ne wasu kuma suka ce shi ma daga almasu ne wanda suka ce daga asiyaha daga daga asiyaha ne suka ce li'annahu yasihu fil ard idan ta'atahu Allah idan Allah ya dawo da shi to zai zagaye duniya asiyaha na nufin tafiya tafiya to sai suka ce daga nan aka samu wasu kuma suka ce daga almasu ne shi ma to me yasa aka ce masa almasih sai suka ce saboda ruhul qudus mala'ika jibrilu alaihi salam masaha bi ummihi ya shafi mamarsa daga nan sai ciki ya shiga to da waɗannan maganganun da malamai suka yi saboda haka almasihu isa ibn maryama alaihi salam kaga haka ake ce mishi shi ko dajjal in ka ambace shi kace mishi alaihi la'ainullahi kai daidai shi kuma wancan alaihi salatu wassalam wancan annabin Allah ne kuma yana cikin ulul azmi min rusul a kauli rajihi na malamai kamar yadda ayoyi guda biyu suka tabbatar ayat suratul ahzabi da kuma ayat suratul shura cewa su ne aka ambaci sunan su a matsayin ulul azmi min rusul wallahu a'lam to kai tsaye za mu ci gaba da karatu saboda lokaci idan ba a manta ba a majalisunmu na uku na jiya ke na ranar litinin mun fara batu akan gaba ta uku wannan gaba ta hadisin hadisin bu'istu bisayfi bayna yaday sa'a hadisin Abdullah ibn Umar wanda al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi alayhi ya rubuta littafin sa domin yi mana sharhin sa to shine sai yake cewa wa qad takatharat al ahadith al marfu'atu wal athar al mawqufatu fi tafsir hadhihi al ayati haqiqa hadisai waɗanda suke daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace su sun zo da yawa wal athar al mawqufatu da kuma athar wato hadisai maganganun sahabbai su ma waɗanda suka kasance masu yawa في تفسير هذه الآية أجمل تفسير وانا آية من درجة دعك أنبتا من إتا تتكن سورة الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل كنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون ولنن آيون قدابيو to akwai hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fassara su da kansa akwai kuma asar da aka samu na sahabbai musamman ibnu Abbas radiyallahu anhu tarjumanul Qur'an da shi ma ya fassara waɗannan ayoyin guda biyu da suke batu akan cewa tun lokacin da Allah madaukakin sarki ya nufin halittar ƴaƴan Adam alaihi salam to ya fitar da su a tsatsan annabi Adam alaihi salam ya musu tambaya alastu bi rabbikum ba ni bane ubangijinku kowa ya amsa a cikin kudura Allah qalu bala shahidina suka ce mun shaida haka ne ya Allah ai anta rabbuna kai ne ubangijinmu Allah yayi amfani da annafiyu ma'al istifhami ko fa in urida al isbatu qila eh bala wa in urida an nafyu qila na'am ko ce alastu bi rabbikum قالوا بلى أولم تؤمن قال بلى كو ألم ترى حديقتنا نعم كو كو رأيت to kaga shine wannan so da hadisai da yawa sun zo waɗanda suke sharhin wannan waɗannan ayoyi masu albarka annahu ta'ala sanzaqahum hina idhi Allah madaukakin sarki ya sanya bayansa su yi magana a wannan lokacin استنطقهم وان الحمزة والسين والتاء بالطلب بني للصيغوة أي صيرهم ناتقين قاسوا سنة عالم الذر amma kuma istanzaqahum ay sayyarahum nafiqi sai Allah ya sa su suka yi magana ya sa su suka yi magana ya sa mu muka yi magana fa aqarru kulluhum bi wahdaniyatihi dukkanin mu kowa ya tabbatar ma da Allah cewa Allah shi kadai shine ubangiji wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya duk wani wanda za a bauta mawa a ban kasa to ana bauta masa ne akan ƙarya ya sani ko bai sani ba ya yadda ko bai yadda ba ana bauta masa ne akan ƙarya wa ashhadahum ala anfusihim sannan Allah madaukakin sarki ya sa su su zama shaida akan kawunan su wa ashhada alaihim abahum adama wal malaikata sannan Allah madaukakin sarki ya sanya baban mu annabi adam alaihi salam ya zama shaida sannan kuma mala'iku su ma su zama shaida shi yasa al-imam ibn al-qayyim a cikin miftahu daris sa'ada yake batu akan cewa a ƙarƙashin faɗin Allah madaukakin sarki shahid Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilm qadiyya ce a kotu Allah madaukakin sarki shine sahibul qadiyya shine mai kes din kuma ya zama shi ya bada shaida a kansa da kanshi ya bada shaida sannan kuma shine alƙali sai Allah shi yake da kes sannan shi ne alƙalin da zai yi hukunci sannan kuma shi ya ba da shaida da kansa wanda kaga a hukuncin ƙasa ba haka bane ko to shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilm ya zama shaidan kansa shi kadai ya cancanta abota masa malamin kan yace fi a'zami qadiyya kasin da yafi kowanne girma shine qadiyatul wahdaniyya qadiyatul ilahiyya kasancewar Allah shi kadai ya cancanta abauta masa ita ce a'zamul qadaya babu wani kan da yake wannan girma to sai Allah ya makansa shaida sai ya dauko mala'ikunsa su ma sai ya ce ku ma shaidu ne sannan wa ashhada ulil ilm sannan kuma sai ya sanya ma'abuta ilimi su zama su ma shaidu ne akan wannan a'zamu qadiyati to kaga shine nan Allah madaukakin sarki bayan ya makanta sheda sannan ya sanya baban mu annabi Adam alaihi salam shi ma ya zama sheda akan wannan ikirarin da muka yi cewa mun yadda Allah shi kadai cancanta a bauta masa da gaskiya baya halatta a hada shi da wani a cikin bauta sannan kuma ya sanya mala'iku su ma su zama shaidu akan haka hadisan da al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali yake magana kansu wasu su suna cikin Bukhari wasu suna cikin Muslim wasu suna cikin Musnad al-Imam Ahmad wasu kuma suna cikin wasu littattafa daga ciki akwai hadisin Anas wanda al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim dukkanin su sun fitar da su sun fitar da shi a cikin sahihani nasu Anas yake cewa anin Nabi sallallahu alaihi wa sallam daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam قال يشي يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة غانا قوباء القيامة ذا أتيم متن أموتا الله ملوك تنسل كيزي أتيم أموتا أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به الله ملوك تنسل كيزي أتيم ɗaya daga cikin ‘yan wuta shin yanzu da a ce kana da abin da ke cikin duniyan nan gabaki ɗaya shin za ka iya bada shi domin ka fanshi kanka da shi in fitar da kai daga cikin wuta da a ce yanzu da ka zo waje na ariyan ka zo tsirara ba ka da komai to yanzu da a ce kana da wani abin da ka mallaka ka mallaki duniya kwatanta da abin da ke cikinta sai na ce ka bani wannan abin da ka mallaka na duniya ga baki ɗaya da ita duniyar za ka bani domin in tsamar da kai daga cikin wannan azabar da ka tsinci kanka a cikinta saboda tsananin azaba fa yaqulu na'am sai dan wutan nan sai ya ce eh ya Allah Allah zan bada da sauri ma ai ba ai ba ai ba ba ba ba ba a wuta ba ma a duniya wata rana babban malami al-Imam Ibn Sammak ya shiga wajen Harun rashid الخليفة العباسي سيتي في هارون الرشيد سيتي يا ابن السماك عظني يتي ما لا ابن السماك كم وأس سيتي مسا يا أمير المؤمنين هب annaka wajadta nafsaka fi falati fanafi da ma indaka wa atishta wa kada al'atashu an yaghlibaka fa ataka ahadun bima'in fa qala a'tini nisfa mulkik ala an utiyaka alma'a akunta mu'tiyahu shi ka kaddara ya kai ranka ya dade sarkin musulmi yanzu ka tsinci kanka a wani daji sai duk abin da kake da shi ya ƙare ba ka da komai kuma kishi ya kama ka sai wani ya zo maka da ruwa ko da cokali ɗaya ne ya ce ka bani ka bani rabin mulkin ka gabaki ɗaya ni kuma in baka ruwan nan zaka bashi shi wallahi zan bashi sai ya ce fa sharibta fahtabata bawluk ka sha kuma sai ka ji kana jin bauli sai ka kasa bauli fa'ataka ahadun bidawa'i sai wani ya zo maka da magani ala an tu'tiyahu nisfa mulkika albaqi fayu'tiyaka ad-dawa'a akunta mu'tiyahu ce sai ka bani rabin mulkin naka in baka maganin da zaka sha kai bawali zaka bashi yace da gudu zan bashi sai yace unzur ila mulkika alladhi la yujawizu sharbatan wala baula yace ashe mulkin ka bai wuce bawali da ruwa ba shikenan sharbatan wa baula ruwa kwal daya da kuma bawali shikenan to kage shine to a lahira Allah madaukakin saki ya tsoma ya sa dan wuta a cikin wuta sai ya masa wannan tambaya da gudu dan wuta sai ya ce Allah zan bada فيقول سي الله مدوكين سكي يشي فقد سألتك ما هو أهون من هذا أي أدونيا تم فرقون هلتا ناني ميكا دا كبانا أبن دبي كي ونبا وأنت في صلب آدم الحالي ألوك سنكنا تكن أسن النبي آدم بابنك مي ونن ألا تشرك لي شيئا شيني أبن دلني ما أوجنك كاكاسا شي واكاك حتى ندى كومي أوجن أتكن بوتا فأبيت إلا الشركة ka ƙi yadda sai da ka zama mushriki yanzu gashi ka tsinci kanka a cikin wuta to kun ji kun ji fassara hadisi fassara a a a aya wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum ashe a cikin sulbu adam ne a tsatsan annabi adam alaihi salam a wata riwayar yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa li ahwani ahli an-nari adaban ga wanda ya fi kowa saukin azaba a wuta malaman hadisi da yawa sun ci abu talib abu talib babban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda za a fitar da shi daga ƙarƙashin wuta a dawo da shi saman wani dutse amma saboda tsananin azabar da ke saman dutsen nan a ƙafafuwansa ne fa suke kan duwatsun amma kansa yana ta farfasa to Allah zai ce masa law kanat laka dunya wa ma fiha yanzu da a ce kana da duniya da abin da ke cikinta a kunta muftadiyan biha in na ce ka bada don in fitar da kai daga wuta za ka bada fayakulu na'am sai ce ya Allah wallahi zan bada fayakulu kad arattu misla minka ahwana min hada wa anta fi sulbi adama ka tuno aina ne muka bani abin da bai kai wannan kima ba amma ka kasa a lokacin kana cikin tsatsan babanka adam abinda na nema Allah tu shirk kawai nace kakkai shirka hadisin yana da fa'idoji da yawa daga cikin manyan fa'idojinsa cewa anna man ata fi tauhid la yakhludu fi nar in dai ka zo da tauhidi ba za ka dawama a wuta ba sannan kuma annal mushrikin la khalasa lahum fi nar ko minan nar mushrikai su kuma ba su da kubuta daga wuta kwata kwata har abada za su dawama a cikin wuta saboda ka tukwicin shiga aljanna da ake nema ka bada ya kai dan uwa shine an tukulisa tauhidaka lillah ka tsantsanta tauhidi ga Allah in kai wannan sauran abubuwa da izinin Allah aqida ahlus sunna wal jamaa ana maka fatan koda ka shiga wuta amma la takhludu ko mutun ya shiga wuta ba zai dawwama ba Allah ka tsare mu daga shiga wuta gabaki daya sannan Allah ya ce wala udkhilaka nara ni kuma ne alƙawari da ba kai shirkan nan ba zan shigar da kai wuta ba fa abaita illa shirka amma kai ki magadan ka zaɓi sai kai shirka duk waɗannan hadisan riwayar bukhari ne da muslim a ɗabi'a al-imam muslim yakan kawo maka riwayoyi mabambanta a cikin babi guda sannan an samo daga ibn Abbas radiyallahu anhuma kamar yadda al-Imam Ahmad ya rawaito a cikin musnadinsa da al-Imam Ibn Abi Asim a cikin as-Sunna kuma sanadin hadisin ingantacce ne annabi sallallahu ya ce inna Allah akhadha al-mithaqa min zahri adama lallai Allah madaukakin sarki ya karbi alƙawarin bayinsa min zahri adam a bayan annabi adam dama as-sulbu tsatsu ai a baya yake يخرج من بين الصلب والترائب الصلب kaga gadan baya ke anan tsatso yake to nan hadisin sai yace min zahri adam daga bayan annabi adam alaihi salam bi na'man a wurin da ake ce mishi na'man na'man wadin ne bi arafa wani kwari ne a arafat arafat ne wannan ta makka to a nan wajen Allah madaukakin sarki yema annabi Adam alaihi salam wannan kuma ya karɓi alƙawarin nan a hannunmu ta bayan babanmu annabi Adam a cikin tsatsansa wato duk waɗanda Allah ya alƙawari ya kaddara cewa zai halice su daga annabi Adam alaihi salam dukkaninmu sai da muka da wannan alƙawarin fa akhraja min sulbihi kullu dhurriyyati Allah madaukakin sarki ya fitar da kowace zuriya daga tsatsan annabi Adam zara'aha wacce ya halice ta fanatarahum bayna yadayhi sai Allah ya tara mu ya watsa mu a gabansa kazzarri kaman kanana kananan kwari thumma kallamahum qibalan sannan Allah ya magana da mu muna kallon sa qala alastu bi rabbikum Allah madauki sai ce ban ce muku ba ni bane ubangijinku qalu bala shahidna ce ya Allah kai ne mun shaida an taqulu yawmal qiyamati kakkuzo ai Allah taqulu kakkuzo ranar tashin alkiyama ku ce inna kunna an hadha ghafilin ai mu mun rafkana mun manta da wannan alƙawarin da muka yi kan wanda yazo ya ce min haka aw taqulu inna ma ashraka aba'una min qablu ko kuma kar ku kafa mun hujja ku ce ai iyayenmu suka fara yin shirka wa kunna zurriyatan min ba'dihim mu kuma zurriya ce muka zo bayan su abinda iyaye suka yi shi ƴaƴa za su yi afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun ya Allah yanzu zaka mana azaba da abinda masu banna a cikin mu suka yi ko wannan ku ya dau alƙawari to kun ji tafsirin wannan aya ko waɗannan ayoyin guda biyu na suratul arafi ko wannan ya dau alƙawari cewa zai ma Allah tauhidi to ya rage kowa sai iyakar bakin kokarin sa ya ga yadda zai cika wannan alƙawari Allah ka ba mu iko Allah ka tsare mana imanin mu musamman a wannan zamani namu zamani ne na fitilu kala-kala in an bullo ta can a bullo ta can in an bullo ta can a bullo ta can yanzu da yawa akwai yara yan ƙananan ƙananan yara waɗanda suke zuwa jami'a kawai shi kenan sai yaro ya je ya haɗu da waɗanda su ba wai ba Allah ba Allah kuma suna nan sun shiga cikin social media suna rubuce-rubucensu 'ya'yan hausawa 'ya'yan fulani ‘ya'yan hausawa ‘ya'yan fulani da a wasu ta kai mai yanzu har sukan yi ma da da fulatanci bayan turanci da hausa sukan yi rubuce-rubucen su yada a social media da hausa da fulatanci kuma suna da magoya baya shi asalin wannan yaron da ya kirkiro wannan da'awar injiniyarin ya fara yi a nan abu ya yi a nan abu wasu daga cikin kuma kila sun san shi shi ya fara kirkiro wannan aqida aka zo aka dauka cewa hauka yake tun shekarun baya aka dauke shi baban shi kai shi psychiatry karshe yan human rights kungiyoyin human rights suka zo suka biyo shi har asibitin suka ce ba su yadda ya za a dauke shi a kai shi asibitin mahaukata da hankalin shi baban shi ya hana a bashi waya su suka dau waya suka ƙara sai mishi waya sabuwa kuma in mutum ya kalli yadda da'awar tasu take yaduwa ya san da walakin gora aliya akwai masu goyon bayansu a waje akwai waɗanda suke tamwilinsu akwai waɗanda su remote control ɗin na hannunsu su kuma waɗannan kawai su ne shasha ɗin su ake ganin su a abin akwatin talabijin amma asalin remote control ɗin yana hannun wasu ne sa su suka yi Allah ka shirye mu to ga sunan kala-kala Allah ka tsare mu ثم إنه تعالى هداهم في كل زمان بإرسال رسله sannan Allah maɗaukacin sarki ya rika shiryar da bayansa din nan da ya dau alƙawari a wajensu fi kulli zamanin a kowane zamani wannan wace irin hidaya ce hidayatu ta'alim Allah madaukakin sarki yana nuna musu hanya ta hanyar me bi irsali rusulihi ta hanyar aiko da manzanninsa hidaya kala biyu ce akwai hidayatu ta'alim akwai hidayatu tawfiq laysa kullu man ulim yuwaffaq shi yasa a cikin iliminka sai kuma ka nemi muwafaka sai ka nemi muwafaka shi yasa addu'an manzon sama Allahumma allimna ma yanfa'una ya Allah ka sanar da mu abin da zai amfane mu kaga kaman yana cewa ne wala tu'allimna ma yadurruna ya Allah kakka karantar da mu kakka sanar da mu abin da zai cutar da mu to hidayatu ta'lim Allah na yi sannan bayin sama na yi amma hidayatu tawfiq inna hadi yadihi subhanahu wa ta'ala wa'da amma a datar da mutum to wannan Allah ne shi yasa Allah ya jarrabu wasu annabawa kaga ƴaƴansu sun fanɗare wasu daga cikin ƴan uwansu Allah ya jarrabu annabi mu sallallahu alaihi wasallam babbansa Abu Talib da aka ambata Allah ya jarrabi annabi Ibrahim alaihi salam da dan da babansa Allah ya jarrabi annabi Nuhu alaihi salam da ɗansa Allah ya jarrabi babanmu annabi Adam alaihi salam da ɗansa domin ya nuna alhidayatu biyadihi ayyatu nau'in min min nau'ai ayyu nau'in min min nau'ai alhidaya hidayatu tawfiq a hannun Allah madaukakin sarki take shiryawa ta datarwa a hannun Allah take man sha'a waffaqahu ila alhidaya wanda Allah ya ga dama ya zabe shi sai ya datar da shi sai ya zama shiryayye Allah ka datar da mu وإنزال الكتب دقوم سوق للتفحي يذكرهم بالعهد الأول الله ملوك كنسركي ينا تناتد سو دمي بالعهد الأول دوانا القور النفرق وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم فوانا القور النفرق الله سبحانه وتعالى yana tunatar da mutane lokaci bayan lokaci shi yasa yace ala fatratin min rusul duk lokacin da aka samu fatara aka samu yankewa ta manzanni to sai Allah ya aiko wani manzo wa yujaddidu alaihim al-ahd wal mithaqa sannan Allah madaukakin sarki yana sabunta musu wannan alƙawarin da kuma wannan kullu alƙawarin da suka yi ala an wahiduhu wa ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a akan si masa tauhidi su bauta masa shi kadai kar su hada shi da kowa a cikin bauta wa ashara fi khitabi adama wa hawwa'a inda hubutihima min aljannati ila hadha almaana fi qawlihi ta'ala sannan Allah madaukakin sarki ya nuni zuwa ga wannan abatun da yayi ma annabi adam alaihi salam da matarsa hawwa sunan hawwa ya tabbata a hadisi ya tabbata a hadisi laula hawa'u lama khanat imra'atun zawjaha ko ba da dan Allah ya kaddara hawa'u ta zama matar annabi adam kuma abin da ya gudana a tsakanin su ya gudana ba to da ba a samu wata mata ta yaudar mijinta ba to kaga hadisi ne sahihi hawa sunanta hawa'u inda hubutihima min aljannati lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da su daga aljanna ila hada ma'ana Allah ya nuni zuwa ga wannan ma'anar fi qaulihi ta'ala qulna habitu minha jami'a Allah yace ihbitu minha jami'a ku sauka ga baki ɗayan ku minha ay min aljannati da kaji hubuɗi ƙasa za'i ihbitu malamai suka ce Allah ya ce ga su su biyu ne amma kuma sai aka ce ihbitu sai suka ce tafsirin shine wa man tahmilani min zurriyyatikum da waɗanda kuke ɗauke da su a tsatsanku da cikunkunanku na zurriyarku har zuwa ranar tashi alkiyama dama a tsarin Allah madaukakin sarki ya kaddara nan ne nan ne asalin inda zamu zauna كم منزل في الأرض يعلفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل kaga asalin gidanmu aljanna ne amma kuma sai Allah madaukaki zaki sai ya ɗanɗana mana shi mu dan ji dadin sa yana cikin hikimar kai baban mu annabi Adam alaihi salam aljanna ya ji ya aljannan nan take yanzu ka je ka samu mutumin da ya taɓa yin kuɗi ya ji daɗi sai kuɗin suka kuɓuce mishi shi zai baka labarin daɗi amma wanda yake ciki shi bai gane daɗi ba ya zama mutum yana cikin daɗi sai a jarrabe shi daɗin ya tafi to ya fi son daɗin amma wanda yake ciki to ai shi yana ciki dama amma wanda ya taɓa ɗanɗanawa sai ya rasa ko ba shi yasa suke cewa a cikin ƙauli ba ana goitowa daga alfudailu na iyad wasu kuma suka ce daga ibrahim ibn adham wasu suna daga shi su ce hadisi ne in ka ce hadisi ne kama annabi sama ƙarya mawdu'i ɗaya daga cikin waɗannan malaman salihai guda biyu su ne aka suka yi magana suna cewa unsuru azizu qaumin zalla wa ghaniya qaumin iftaqara wa aliman bainal juhali ka ga mutum uku to ka taimake su a wata a wani a wata siga aka ce irhamu azizu qaumin zalla ka ga mutumin da ya taba mukami aka kwace mota aka kwace gidan bayan ya sauka kuma aka hada shi da EFCC to ka tausaya mushi shine azizu qaumin zalla Allah gafarta mana ko shine sannan wa ganiya qaumin iftaqar da kuma mutum mai wadata amma sai zama talaka sannan wa aliman bainal juhai sannan da malami Allah ya jarrabe shi jefa cikin jahilai yace Allah ya ce su ce waye Allah ya gama jawo musu ayoyi da hadisai su ce ko kai ne abubakar gumi ka yi ka gama kaban mu kaga wannan abin tausayi ne Allah shi kyauta to to to shine wannan da waɗanda kuke dauke da su nazari to sai Allah madaukaki ke saukar da mu ƙasa domin kullun ya zama wa haninuhu abadan li awwali manzil wai suna kawo wannan baitin da wani labari mai ban dariya wai wani mutum ne yake da mata biyu kowace matan nan tana da tana da baiwarta ku yangarta da take mata hidima shi kenan sai ku yanga ɗaya sai ta fito ta tsaya a bakin ƙofa ɗaya ita ma sai ta zo ta tsaya a bakin ƙofa sai ɗaya tana son ta soki uwar gijiyar wacce sai ta ce wa ma yastawi rijlani rijlun sahihatun wa ukhra rama fiha az-zamanu fashullati ce ce ha ba ai kafafuwa biyu ba za su iya zama ɗaya ba da tsohuwar kafa wacce ta shanye an yawo da ita an yawo da ita har ta gaji an shanye ta da kuma sabuwar kafa za su zama ɗaya kaga amarya ce ta ce mau take abu kuyanga amarya ce take jefa wannan magana shikenan ita kuma ta uwar gidan sai ta ce kan manzilin في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل شيء شيء سو nawa ne zaka ga mutan adam mutum yana sha'awar wani gida dan ya tsinci kanshi a wani gida har ya saba da sabon gida amma wa haninuhu abadan li awwal manzili kullum bai ganshi yana gidan farko ne yawa kullum yana Lagos ba Abuja ba eh to kage shine wannan to kulna habitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda Allah madaukakin saki yace matukar shiriya ta tazo muku daga gare ni faman tabi'a hudaya duk wanda ya bi shiriya ta fala khawfun alaihim to tabbas babu tsoro a tare da waɗanda suka yi wannan ba za su ji tsoron abinda suka bari a baya ba wala hum yahzanun sannan kuma ba za su ji tsoron abinda za su je su tara a ba a gaba ba da lafazin alkhawfu da alhazan ko alhuzn ko alhazan malamai suna cewa ko dai alkhawfu ya zama limama ba shi kuma alhazanu ya zama lima yustaqbalu ko kuma alhazanu ya zama limama ba ko alkhawfu ya zama lima yustaqbal haka suke kawo su tsoron abin da zai faru da kai nan gaba to sukan ce mishi khawfu wani zubin kuma su ce mishi hazar ko kuma su juya wancan su ce shine abin da ya gabata wancan kuma ya zama abin da ake tsammanin zai zo hammu kuma na tsakiya su Allah ka raba mu da su shi yasa annabi sana yake addu'a Allah mai ne auzuka min al-hammi wal hasan wa biyaddat aynahu min al-huzni fa huwa qazin kaga in ka dauki wannan ayar limama ba saboda ya rasa annabi Yusuf sannan ya rasa Bunyamin kamar yadda ake cewa Isra'iliya sannan ya rasa Yahuda wanda ya ce shi falan abraha al-arda hatta ya'dana li abi aw yahkum Allah li kaga su uku shi yasa sai ce asallahu an ya'ti ne bihim jami'a kaga shine hazan da abin nan so daga wanda ya bi Allah ya bi shari'a Allah ba yi da tsoro biyu la yakhafu amma madha wala yakhafu amma yustaqbal abin da ya gabata ba zai ji tsoron sa ba sannan abin da zai fuskanta ya san tabbas akwai zaman lafiya والذين كفروا سوكو ودن سوكا كافر شي وكذبوا كما سوكا قرية بآياتنا آيو يمو لفظ كذب ينازوا أمتعين لازمي في إلي ينازوا كما أمتعين متعدي كذبه كذب به وكذب به قومك وهو الحق فكذبوه هذا وعصوا رسله kaga fakazzabuhu kaga filin kazzaba yana zuwa lazim muta'addi yana zuwa lazim ko ya ta'adiya da kansa ko kuma sai ya ta'adiya da ba'u to waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu ula'ika ashabun nar waɗannan su ne kayan wuta kun fiha khalidun sannan idan suka shiga za su dawwama a ciki ba fita to kaga waɗannan ayoyin guda biyu suna tabbatar da cewa Allah maɗaukacin sarki a tsarinsa ko da yaushe yakan jaddada ma bayinsa wancan alkawarin da suka yi alkawarin cewa za su bauta masa shi kaɗai ba za su yi shirka da shi ba to lokaci bayan lokaci Allah maɗaukacin sarki yana sabunta musu ta hanyar aiko manzanni da kuma saukar da littattafai wa fi surati tsaha nahwu hada sannan haka wannan ya zo a cikin surati tsaha kwatankwacin haka fama wafa banu adama kulluhu ba dukan yan adam bane suka cika wannan alƙawarin bi hada al'adi al-ma'khudh alayhi ba dukan yan adam suka cika wannan alƙawarin da Allah ya karba a hannunsu ba bal naqadahu aktharuhu da yawan su mafi yawancin su sun warware alƙawarin da yawa shi yasa sai ka ji ya ce walakin aktharun nasi la ya'lamu wa inna katiran minan nasi la fasiqu so daka أهل الفساد أكثر من أص... من من من أهل الصلاح كل ما بلنتا سن في متانن kirki yawa haka ake yanzu a lissafin da suke yi addinan da suka fi addinai addinin da ya fi kowanne jama'a shine addinin hindu addinin hindu ko kuma addinin budda shine suke ɗaukar shi a matsayin akbaru dinin fil alam saboda mutanen china shi suke yi su kuma ka gansu an ce wai in suka in suka rike hannu haka da ƴaƴansu da matansu za su iya zagaye duniyar nan da da da zobe yi ma duniya zobe sannan mutanen India da yawan su abin da suke bauta ma bautar da suke kenan Buddhism haka mutanen Japan da yawa daga cikin mutanen Asiya akwai mutanen da suke bin wannan addinin na Buddha da yawan su su ne zaka gansu masu sa jajayen kayan nan to kaga shi yasa sai ya ce aktaruhum su suka fi yawa waɗanda suka warware alƙawari wa ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultanan sannan suka rika hada Allah madaukakin sarki da wasu a cikin bauta abinda Allah bai saukar da hujja ayi ba fa ba'atha Allahu rusula sai Allah ya aiko da manzanni tujaddidu dhalika al-ahd al-awwala domin waɗannan manzannin su zama sun sabunta wannan alƙawarin na farko wa tad'uwa ila tajdidi wa tad'uka ila tajdidi al-iqrar bil wahdaniyyati sannan kuma manzannin su ci gaba da kira domin sabunta wannan alƙawari da iƙirari da bayi suka yi bil wahdaniyya cewa Allah shi kadai yake shine dalilin aiko manzanni ko yaushe Allah madaukakin sarki in aka dau wani lokaci mutane suka bau suka manta da bauta to sai Allah ya aiko manzo domin ya zo ya sabunta waccan da'awa fa kana awwal rasulin bu'itha ila ahli al-ard yad'uhum ila at-tauhid wa yanhahum 'an ash-shirk nuhun alayhi salam sai ya zama farkon manzo da Allah madaukakin sarki ya fara tayarwa ya aiko shi zuwa ga ban kasa يدعوهم إلى التوحيد دومين يكرا متان يزواج توحيدي وينهاهم عن الشرك يحنى الشرك نوح عليه السلام سيزمع النبي نوح عليه السلام شيني فوقهم من زني da Allah madaukakin sarki ya fara aikowa kafin su akwai annabawa da Allah madaukakin sarki ya aiko kamar yadda ya tabbata a cikin tarihi da kuma wasu maganganu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai manzanni da Allah madaukakin sarki ya aiko a tsakanin annabi Adam alaihi salam da kuma annabi Nuhu alaihi salam wanda su jikokin annabi Adam domin Allah madaukakin sarki ya halitta ma annabi Adam alaihi salam ƴaƴa biyu a farko ɗaya aka sa shi ya zo mutumin kirki ɗaya kuma ya zo mutumin banza ko sai aka kashe mutumin kirki mutumin banza ya kashe mutumin kirki sannan ne kissa ce watulu alaihim na ba'ab ne adamu bil haqqi id qaba qurbanan ko a cikin suratul maida to suka yi wannan to daga nan kuma Allah subhanahu wataala ya ci gaba da ba annabi adam alaihi salam ya'ya domin yayi alƙawari ta sanadiyyar sane duniya za ta yadu sannan kuma Allah ya ma annabi sama annabi adam alaihi salamu alƙawari cewa wasu daga cikin zurriyarsa za su zama nasiban linnari wasu kuma su zama nasiban liljanna wasu za su zama rabon wuta wasu kuma su zama rabon aljanna fa inna shirka qad fasha fil ardi min bani adama domin shirka ta yadu a tsakanin ƴaƴan adam qabla nuhin kafin annabi nuhu alaihi salam falabisa fi qaumihi alf sanatin illa 50 aman sai annabi adam alaihi salam annabi nuhu alaihi salam ya zauna a cikin mutane alf sanatin shekara dubu daya illa 50 aman babu hamsin shekaru ɗari tara da hamsin ba abin da ake sai aiki da da'awa kawai ba yi da wani aiki in ba wannan ba sun ma inni da autuhum jihara sun ma inni alamtu lahum wa asrartu lahum israra a yi a ɓoye ya je ya addu'a wal fardiya ya bi ka daga kai sai kai sai shi ya maka da'awa ya ƙulla majalisi ya shirya wa'azi amma duk da haka fama amana ma'ahu illa qali ba waɗanda suka yi imani da wannan bawan Allah sai ‘yan mutane ‘yan kaɗan yad'uhum ila Allah wa ila ibadatihi wahdahu yana kiransu domin su bauta ma Allah zuwa ga Allah kuma su bauta ma Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya la sharika lahu ba shi da abokin tarayya kama zakara subhanahu kaman yadda Allah ya ambata fi surati nuhin anhu a cikin surar da aka ware aka kira ta da suratu nuhin alaihi salam daga annabi nuhu din annahu qala li qaumihi u'budu allaha wattaquhu wa ati'un ku bauta ma Allah wa abudu wattaquhu ku ma Allah taqwa ku yi masa bauta ta tauhidi wattaquhu ittabi'u awamirahu wamtasiluha wajtanibu nawahiya ababan da yace ku yi ku yi ababan da ya hana ku kuma ku hadu shine taqwa wa ati'uni ni kuma ku yi mini biyayya a matsayina na me na wasitatun baini wa baina rabbikum a matsayina na tsakiya tsakaninku da Allah madaukakin sarki duk hukuncin da zai zo muku daga gare shi to ni zan kawo muku so da ku yi mini da'a man yuti'ir rasul faqad ata Allah duk wanda yayi manzo da'a to Allah madaukakin sarki ya mawa domin ne ka saba ma al-mursal to saba ma al-mursal معصية المرسل معصية المرسل كسابا ما وند أكا أيكوتو كسابا ما وند أيكولي هو شيني ولا shi yasa ko dan yaro ne idan aka aike shi aka ce je ka kira wani zai ce ba zan zo ba shi kallon wancan yake yi wai ya kalli dan karamin zai ce ba zan zo ba to shi kanshi dan karamin sai ran shi ya ɓaci saboda haka in ya tashi zuwa ya je ba da amsa sai ce ya ce ba zai zo ba kila shi ma ya kirkiro wata magana ya ce har da zagi ma yayi ko ya ce dan ka zan ka ba zan zo ba to ka gani so da ka masiyatul mursili mursali masiyatul mursal mursil ka saba ma dan aike saba ma wanda ya aike ni وأخبر في موضع آخر عنه سنة ألا بعد الأباري جمد النبي آدم النبي نوح عليه السلام أول وجه أنه قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كبوتا ما ألا مدوك كنسركي با كدا ما لكم غيره من إله با كدا وننسى أمتعين أبو بوتا ألا شي كدين يتنشنت أبو تامسا دقسكيا فما استجاب له إلا قليل منهم با وندي أمسى مع النبي نوح أو شيكرين دبو با حمسه dubu ba hamsin ‘yan uwa, amma ‘yan kaɗan suka yi imani da shi. wa aksaruhum asabu ala shirki amma mafi yawancinsu sun dawwama sun doge akan sai dai sun yi shirka wa qalu la tadhunna alihatakum wasiyar da suka rika majunansu idan baba zai mutu sai ya tara ƴaƴan shi sai ya musu wasiya tsohon can kakkube shi kakan kakana ya gwagwarmaya da shi kakana na biyar ya gwagwarmaya da shi saboda kakku yi imani da shi wa qalu la tadhunna alihatakum suka rika cewa wallahi kakku ba ababan bautan ku kakku tale su wala tadhunna waddan kakku bar gunkin waddu wala suwa'a kakku bar gunkin suwa'u wala yagusa kakku bar gunkin yagus wa ya'uqa hakanan gunkin ya'uq wa nasra sannan kuma kakku bar gunkin nasru dukkanin su ku ci gaba da bauta musu ibn abbas radiyallahu anhuma kamar yadda al-imam ibn jarir al-tabari ya ruwaito a cikin tafsirin sa jami'ul bayan an tawil ayatul qur'an yace asma'u rijalin salihin kanu qabla nuhin alayhi salam waɗannan mutanen kirki ne sun kasance kafin annabi nuhu alaihi salam a wata nuska ko kuma a wata riwaya aka ce kanu min qaumi nuhi cikin mutanen annabi nuhu suke amma dai waccan riwaya waccan magana ita ce shi yasa al-allama ibn al-usaymin al-qawl al-mufid sai ya ce wacce riwaya ita ce tafi dacewa kanu min qabli nuhi sun kasance kafin annabi nuhu alaihi salam mutanen kirki da suka mutu shi kenan sai shaidan ya zo tsohon najidu sai ya ce ma 'ya'yansu wanda suka san su cewa to yanzu babu wani kuma abu da za a riƙa na memory ya kamata a ɗanyi gumakansu mana ɗanyi mutum-mutuminsu haka a yi a rubuta sunayensu a rubuta sunayensu ga sunan ku yi mana haka saboda ka amanta da su to shi kenan sai suka yi bayan wani lokaci falamma tsala alaihimul ahdu wa nusiya al'ilmu amarahum bi ibadatihim fa'abaduhu daga nan sai shedan ya sadado sai nan bayan Allah ne fa kun san mutanen kirki ne kusa da Allah suke to mana in kuna da wata bukata ku je wajen su mai ku faɗa musu su kuma sai su tafi wajen Allah su faɗa ma Allah tandararru ga sunan siminti shi ke to kaji asali so daga akwai haɗari mutane su riƙa riƙa salihan bayi a riƙa yin abubuwa wani abu da na kula da shi yan kwanakin nan mala baka gumi ya rasu she ya rasu ranar 11 ga watan septemba 2000 rai shekara ta 1992 ana tsoron yan kwanaki mutane suka rika ɗauko hotunansa suka yi ta rubuce-rubuce wallahi na sha alaikumul bid'a da yawa waɗanda na ga sun yi wasu na rika musu comment da haka fitina take shiga cikin zukata hayin waɗannan hotunan da ake yawan yi a ta yada a social media duk bala'i mun tsinci kanmu a ciki so daga kai da ake yada hotonka kayi wasiya ka ce kai ba kai ka ce ayi ba in masu yi sun je sun ci gaba da su suka sai amma ba kai ka sa su ba shi yasa wasu daga cikin malamai su ko hoton su ba su yadda a dauka ba mala albani rahmatullahi alai idan ya ga ana daukan hoton shi Allah ya isa yake akwai malamai da suka zafafa wasu har wannan abun ba su yadda a dauka nasu ba suna nan wasu har yanzu da ransu amma dai su sun zafafa ko? in tsananta tabbas hukuncin ya zafi sosai wa khairul umuri awsatuha kage shine wannan so da ka a zama ana da taka tsantsan game da irin waɗannan abubuwa fitina na shiga cikin mutane ta sanadiyarsu Allah ka tsare to shi kenan to su ne waɗannan sunayen mutanen kirki amma jibiyar da suka koma ha ana wasiya cewa ka a daina bauta musu falamma asadu ala kufrihim a lokacin da suka doge akan kafircin su adraqahumullahu bitufani sai Allah madaukakin sarki ya kashe su ya halakar da su bitufan da ruwa zagaye duniya akai musu ruwa ta sama ruwa ta ƙasa shi yasa da aka gama sai Allah ce wa qila ya ardu bil'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghiba al-ma wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi kaga ruwan daga ƙasa da sama yake ruwa sama ruwa ƙasa kaga bala'i yanzu ka kalli irin waɗannan ambaliyoyin wal iyazu billah da ake sama ƴan kwanakin nan a wasu garuruwa Allah ya tsare mu Allah ya kare mu gabaki ɗaya to ka kalle su to su rika tuna maka da tsufa ya Allah madaukakin sarki da mutanen annabi Nuhu alaihi salam ruwa sama ruwa ƙasa نعم ونجا نوح ومن آمن معه ƙarshe annabi Nuhu alaihi salam ya kubuta da waɗanda suka yi imani tare da shi ‘yan kaɗan ɗin nan wa ma amana ma'ahu illa qali ba a samu waɗanda suka yi imani da annabi Nuhu alaihi salam ba sai ‘yan mutane ‘yan kaɗan waɗanda za ka iya kirga su malaman tafsiri wasu irin masu bin diddikin nan amma babu nassin da ya tabbatar da wani su ce tamanin wasu ce mutum takwas duk tsawon shekarun da ya shekara dubu ba hamsin ɗan shi bai bi shi ba mata shi bata bi shi ba ɗan shi bai bi shi ba mata shi bata bi shi ba ɗan shi Allah ba da labari a cikin suwatu hut mata shi kuma Allah ba da labarin ta cikin suwatu tahari ba su bi shi ba annabi nuhu alaihi salam annabi nuhu alaihi salam so daga wannan darasi ne shi yasa kada a matsayinka na mai da'awa ka ji ranka ya ɓaci ko ka bai akwai zukata waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya tsare su kuma suna nan a shirye suke su karɓi gaskiya saboda haka kada girman ɓanna da ake yi da goyon bayanta da ta hanyoyi mabambanta da ake samu a duniya ya raunanar da mu game da yada addinin nan kada ka zama ɗalibin ilimi amma ba wanda ke cin gaje iliminka ka ko mutum ɗaya ne kaɗan samu karantar da shi in duk ta ƙi tsiyama ta ka karɓa zama kuna yin karatu a gida da ita ƴaƴan ka karantar da su shi ke amma ka ce wai ɓanna ai gayi nan can an yi kaza in an kwance can in an kulla can can ya kwance dama haka yake ai as-sira'u bayna al-haqqi wal batili madin ila qiyam as-sa'a za a ci gaba da rigegeniya kuma wa tilkal ayyamu nudawiluha bayna an-nas wata rana da awata ta gaskiya ta zama ce sama wata rana kuma ta zama ita za a jarraba domin masu yin ta Allah ya ga da gaske suke ko ba da gaske suke ba Allah ka tabbatar da mu naka ko da yaushe Allah madaukaki zaki ka tabbatar da mu akan addinin ka wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh